أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله العظيم سيدنا محمد الفاتح الحاتم وعلى آله حق قدره وابتدائه العظيم الحمد لله muna da ɗan yi wa Allah da wani gudana godiya da ya sake nuna mana wannan lokaci mai albarka ranar juma'a a wannan wuri mai albarka masallacin juma'a inda muke tunatar da junanmu lamarin addinin Allah da bari gudana kuma a manta ba satin da ya gabata mun dan tunatar da kawo da mu abin da ya danganci waɗannan kwanuka masu tarin albarka masu zuwa uku wanda ma watakila mun shige su wato kwana goma na watan zulhijja a jiya muna ashirin da tara in an ga wata yau muna farko wato rana ta farko kenan kuma ba a gani ba gobe za mu shiga wannan kwanuka masu tarin albarka wanda kamar yadda muka gabatar da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa babu wa'ansura ne ku wanda ayyuka na alheri aiki na gari ya yi soyuwa a wurin Allah tabaraka wa ta'ala kamar waɗannan kwanukan guda goma sannan mun ɗan yi wata manuniya bisa kan abinda ake ta ya haɗawa cewa wanda za a yi layya in ya shiga waɗannan kwanukan goma ba zai ya halitta ba ya cire gashin kansa ya aski ko ko yadda aka yi shi to wannan ba shi ne ba abin da yake abin da ake ni a wanda zai karanta a cikin nan na ummu salma radiyallahu ta'ala anha an yi wannan nuni da da gwargwaro cewa wato su sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake wajen maluma musamman masana usul magana sahabi ana aiki da ita yana cikin masadar da shari'a suna cikin abubuwan da ake ciro shari'a mutunci da gare su a bayan alkur'ani da sunna da ijma'i da kiyasi suna cikin waɗanda wannan jerin to amma inda ake ɗauko magana sahabi ta zama addini sai inda wasu sahabbai ba su saba ne ba wannan riwayar da Ummu Salama Ummu Ummu Mu'minin da sayyidina Aisha radiyallahu anha kuma ta yi bayani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka nan yake ba kuma abin abin nihi waɗanda za su tafiya hajji ne ake da su ake ake cewa wanda duk zai yaji to wannan kwanukan da suka zo kar ya cire gashin kansa kar ya yi asimana kuma kar ya hidda aka yi sa amma idan za ka layya ya halitta ka yi askinka ka hidda aka yi to kuma ƙarshen zaman mutum muka ɗan yi bayani bisa kan abin da ya shahi amana ɗabi'a ce mai girman gaske kuma da kowane lokaci ya kamata a ce muna kiyayewa to wannan kowannan bayanin lokaci ya lasa shi ne muka ga ya ke cewa Allah ya so mu ɗan ƙara kaɗan kamun mu koma kuma bayani na lokaci abin da shahi daya in Allah ya ba mu iko to ita amanan nan kamar da muke ta faɗi abu ne mai girma ɗabi'a ce mai girma a matsayinmu na musulmi abun koyo shi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam to maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a mutacce tun zamanin jahiliya ana an yi ana yi masa lakabi da al'amin amma kawo shi ta ginin Ka'aba yadda aka yi suka ce sun yarda da manzo Allah sallallahu shi ne al'amin sun yarda shi sun yarda hukuncin da yi to dama yana ce akwai lokaci guda biyu a dangance da ka'aba na amana wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna haka nan a amul fati wato fatu maka shekara ta takwas kenan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya buɗe maka ya kira wanda yake shi ke kulawa da Ka'aba ɗakin Allah mai albarka da al'umma su da suna da tsari akwai wanda suke kulawa da shayarwa akwai wanda su a hannunsu mabudin Ka'aba yake sai kira shi Usman bin Farha za mu san sunan yace me ke kawo kuɗi yaje ya amso ya je ya amso dai wajen mahaifiyarsa yana hannun mahaifiyarsa ta so ta kawo garrama ya ce a a wannan takobin wace zai hito ta gaba na ina wata ba kuma bai bada ba wannan yana fuskantar za a iya kashe shi ta ɗauko ta bada da ya zo ya kawo kullum nan manzala sallallahu alaihi wasallam ya aka ɗaga ya shiga tare da Usama bin Zaid da Bilal radiyallahu anhu ma da shi kanshi Abu Usman bin Marakin da suka shiga su kadai aka sanya aka ruhe kowane Allah sallallahu alaihi ya abin da yake a ciki suka fito har cikin sahabbai wa an suna yin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shawara da ai to sai mu rike dama mu muka gaji shayarwa sai mu rike da makullin ka'aba da rukun makulli gidana kenan mu ne masu shayarwa mu ne masu gadin ka'aba da Allah sallallahu alaihi wasallam a kirawo ne wannan dai mai abokin makullin ya kirawo shi ya mika mashi makullin makullin nan na ka'aba yace khuduha talidatan talidatan talidatan la yazlimu kumu illa kafir wata ruwa ya ce layin zuwa an kun illa zalim ku rike ta wannan makullin ku rike shi a wurinku yadda yake tun tun haka ne ya zama har abada ba wanda zai kwace wannan makullin a wurinku ko ko inda yake ba ba wanda zai zalunce ku dangance da wannan sai wanda ke kafiri ko ko ruwa da suke cewa ba wanda zai kwace ta a hannunku sai azzalimi alzahiri su su ne suke da amana aka ba su amana wannan wanda ya raba su da wannan amana ya zama alzahiri to dangance da wannan ma a irin wato cika amana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce wannan shine dalilin tsawon zuwa na kwasawi ayyul qur'ani da cewa inna Allah ya murukum an tuwallu lamana fi iladiha idza hakamtum bayna allati an ta'budu bil 'adl إن الله مما يقول لي إن الله كان سميعا بصيرا wannan ayan da cewa a sai dai Allah tabaraka wa ta'ala yana umarta ku da ku bayar da amana zuwa mazowa amana a wannan dalilin wannan wannan wannan aya ta sauka aga Allah tabaraka wa ta'ala yana umarni da mutum ya bada amanar da ke kansa ka bayar da ita inna Allah ya murku an to da mafi lafiya dama Allah ta wata tana sai yanda zai namu au kudi na kudi da abin da yake kuka dauki alƙawari to ku suka shi to haka nan ita amana girman ta yake kuma muna bayani mun dai bayani hadarin rishin amanan nan a kar mutum ya ce ai zamani ne yanzu ai in kace za ka yi amana ma watakila ko za a ganka ba kauye ba za ka rayu ba mutane sun tsora wa kansu tsoron talauci da sauransu suna neman arziki ta kowane hali to wannan ba shi ne ba mafita da su yi tsoron Allah shi ne mafita yin tsoron Allah kuma shi ne bin umarnin Allah da kauracewa abin da Allah ya hani shi ne mutum ya yi tsoron Allah in mutum ya haka Allah zai arzuta shi Allah zai ba shi duk abin da yake nema to wannan amana kenan kuma mun yi bayani suna tana da nau'o'i daban-daban amma kar mutum ya ce ya sa kanshi cikin irin wannan yana ganin a wai ina ma suke masu masu riko da amana yanzu lallai kai rashin rikon amana rashin bayar da amana wato ha'inci yana cikin alamomi na tashin kiyama da gaske ne muna ƙarshen zamani to amma cikin kowane lokaci in an ce mutane sun faci kai kai kokari ka zama cikin waɗanda ba su faci kar ka kasance cikin wanda suke zuwa suna tsaye suna ta kai ai yanzu mutane sun lalace mutane sun lalace da shi kenan kai ma kuma kana ganin kawai lalacewa ita ce birgewa ita ce abin yayi a'a hidin ma cewa mutane sun lalace wannan shi ma wani hadari ne man kala fasadan nasu huwa afsadu wanda ce mutane sun ɓaci shi afsaduhum shi ne mafi ɓacewar su kaga duk waya lalace to kai ne kai ne mafi lalacewar mutane to ko da mutane dai sun lalace kai kai kokari ka kasance cikin ko da ɗan kaɗan ne na ƙwarai kuma lalle ne yana cikin alamar tashin kiyama kamar da na faɗi ita wato gushewan amana kenan to amma ba an ce ba wai za ta gushe kakaf dukan mutane za a rasa masu aminci a tun da ba haka bane wani kai kokari dai mutum ya kasance cikin waɗannan yan kaɗan wannan yan kaɗan kin wanda su riko da addini a ƙarshen zamani ya ko ya zo gare su suna da ce da dama wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ati alal nasi zamanu a asajiru ala dini yakunu sajiru ala dini kal qadid ala jama' shi wata ruwa zamani zai zo mutane wanda ke haƙuri akan addini shi wata riwaya alƙabidu al addini wanda ke riko da addini shi zai kasance alƙabidu al jama kamar mai riko ne akan gauro shi garwa shi wanga na wata saboda tsanani da kowa babu masu riko da addini sai yanka irin yadda ya kamata so mutum ya kokari ya kasance cikin irin wannan mutane wata riwaya za a sallallahu alaihi wasallam ya bai yana cewa ya ci zaman lil amil fi ajru 50 zamani zai zo wanda ke aiki da addini a cikin wannan zamanin zai kasance yana da ladan mutum hamsin sahabbai sashi shabai musamman sai da Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu ya taimaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace 50 min minna am 50 minhu kwatankwacin lada na mutum hamsin daga cikin ire-iren mawafin ire-iren su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce na minku daga cikin ku dai ki saboda ku kuna samun masu taimako a cikin addini harka addini kuna da mataimaka amma su ba sa da mataimaka sai ga wanda zai addini kamar shi kadai to ko kai kadai ne ga kokari ka daje ka bi Allah ko a cikin da kake kadai ne kake gaskiya ka rike wannan gaskiya kar ya cuce ka ba zan ya yabo an su mun da cikin ta karshen zamani la yadurru man khazala har zuwa ta ce masu suna akan gaskiya qa'imi na Allah ake la yadurru man khazala suna eh akan gaskiya ba wanda ke musu tafiya wanda zai tabar da su ba ya tuta musu da komai suna riƙe gaskiya wanda ba ya san gaskiya wanda bai tuta musu da komai to kai kokari ka kasance cikin irin waɗannan yan kadan wannan daman abin da ake nema da aikin alheri gaugawa ake au gauga rigejeniya a rigin gansu ake wajen yin shi kar mutum ya tsaya baya cikin lamarin Allah lamarin gaskiya abin da ya dace kenan dangance da amana nan kar mutum ya ce ai to tun da mutane sun zama kanan kai ma kawai kana iya ka kai ka shanta ke kai ma ka yi rinau a'a wannan ba shi ne ba shawara ba shi ne ba mafita ba shi ne abin da ya dace ba saboda haka akwai laraba suna da wani karin magana suna cewa la shi kun sama mutum ka wani abu wanda yake ganin shi wajibi ne ba wannan abu sai ya ce a la shi kura alal wajib ai babu godiya akan abin da ke wajibi wallahu shawara islam wa ta'ala ala wa alaihi ibrahim ya radiyallahu ta'ala anhu da aka ce mai wannan la shukura alal wajibi ne sai ce a bal la shukura illa alal wajibi a bari babu abun godiya ma sai akan wajibi ai akan wajibi ne ma ya cancanta ai godiya kamar tambaye ce saboda me yace li'annahu law qama kullu ahadin biwajibi lam yabqa man yad'i man yafruq bi haqqihi da kowa ya tsaya ya aikata abin da ke wajibi a kansa ba an samu mutum ɗaya ba wanda zai cewa ina haƙƙina a bani haƙƙina a biya ni haƙƙina in dai kowa ya bada abin da ke wajibi kan shi to shikenan ba a samu kuma wanda ba a bashi haƙƙin shi to shine wannan amanan abin da yake wanda yake wajibi akan kowa kowa in ya tsaya kai duk amanan da Allah ya ɗora ma kai kokari ka kiyaye to yanzu inda za a samu baraka shi karshen zamanin nan maka mutane suka lalace su za su ga lalace to kai ka kiyaye kuma abubuwan da zai zauwa in lalata za su zo mutane ya kasance ba daga barayinka ba ne ba daga hotonka ba ne ba kowa ka ke kiyaye bangaren shi ya kiyaye ya rike da kyau duk abin da yake amana a wurinka amana aka ba amana ta mutane a wajenka ka kiyaye ka rike kai dai sai in wani ya cuci kan shi ya ci amana shi ya sani amma kai dai kar abin ya zo daga wurinka saboda in ana lalle ana jan wa'ansu suke jawo ma wa'ansu to ka kasance kai cikin wa'anda Allah ke kare wa'ansu mutane da wa'ansu mutane kasance cikin wa'anda Allah ke kare musibu da bala'i wa al'umma saboda su shi kuma wannan girman na amana in mutum ya yi shi in mutum ya kiyaye alherin Allah ta baraka ta'ala ba sai an ji lahira ba tun daga nan zaka fara ganin sakamako manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gurguje ya ba mu tarihin wa'ansu mutane guda uku da suka taho sun zo shuɗiya wajen wani dutse sai ruwa ya same su ana yin yi suka ga to bari su fake cikin wannan kogon dutsen in ruwan nan ya tsaya ta fito su sun shiga kogon dutsen nan sai kogon dutse ya watsa daga sama ya rihe kogon nan da suka shiga sai ga tsoron ruwa ba makawa eh ko in suka tsaya haka wa sai da ta halaka wannan dutsen sun tura sun tura ba ta iya janye shi sai nan kowa daga cikin suka ce to da za a yi mun yi tawassali zuwa Allah tabaraka wa ta'ala da wa'ansu kyawawan ayyukan da muke yi muke kaunar Allah ya karba sai wani daga cikin su su guda biyu suka yi ne tawassali da ayyukan da suka aikata kowa ya tawassali da aikin da yi sai dutsen ya dan janye kaɗan ga ƴan kowa kashi kana ganin waje amma ba ka iya hita na biyu shi ma yi dutse ya dan ƙara janyewa amma ba a iya hita na ƙarshe da ya yi shi wani bawan Allah ne ya kasance attajiri ne ya sa wasu mutane sun yi mai aiki da suka mai aiki ya biya su ladan su lokacin da ke ba su ladan aikin su na ɗaya ɗaya daga cikin su baya sai ya ajiye masa ladan aikin nan nashi da ya ajiye mashi ma sai ya ci gaba da tattala mai wannan wannan dukiyar tashi ai wannan ladan tashi sai wani lokaci sai Allah ya kawo shi sai ce mata jiran nan malam ka biya ni hakkina sai ta hakan kai ta ce to ji ba wannan garkin duk baki ɗaya naka da haƙin kare ka ɗauka sai ce a'a malam ka kamar izgile ta ba ba wani izgile bane ba haka ne shi ne ya fara wannan ya ya kora wannan dabbobi didi baki ɗaya ta yake da su ashe wannan shi ladan nashi sai ci gaba da yi mai kasuwanci ciki ya sayar mai dabbobi suna karuwa suna suna karuwa har suka yi mai su zama garke babba kuma saboda kiyaye amana wadda abutin kuɗin nan da ya zo kuma ya bashi wannan garken baki ɗaya dabbobin nan da wannan ba Allah a tajiri da ya tawassuli da wannan amana da ya rike sai dukkan yi da janyewa suka hito suna tafiyar su har ma yau wanda kaga alherin da suka yi na aiki na alherin kamun a jala'i Allah ya saka musu da su a nan duniya sun yi tawassuli da shi Allah ya karɓa wani bawa Allah wato sai na Abdullahi ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu yana tare da wasu abokanin shi suka shuɗe a wani wata sahara su sai ga wani bawan Allah yana ciwo yana ciwon bisa shi suna buƙatar bisa guda wanda za su gasa su yanka shi sai suka tambaye mai makiyayin nan suka ce ya sai da musu kai ke ki mana ke ki da wannan wannan dabbobin na kamar suka sai da mana guda sai ce a ni ciwo ne na ba dabbobi ba da abu ne ba ba na kama ne waye dan na Abdullahi bin Umar radiyallahu ta'ala anhu dan ya jarraba shi sai ce to yau yanzu in ka sai da mu guda sai ka rike kudin ka kuma shi ne gidanka in ka je ba sai ka cinye ba kyalke ce ya cinye shi abin da yawanci zai kira ya ce ya kura amma akwai karan daji yace ba sai ka sai ko karan daji ne ya wani mata ba ya cinye sai ce kai ya kai wannan mutumin kana ce mini in ce mai in ma mai gida na karya in ce wani kyarkeci ya cinye mai dabba shi to in na mai karya shi da bani gani na me zan ce ma Allah wanda shi gani na ta shi gida ba sai wannan ya burge sai na abdullahi bin umar radiyallahu anhu wannan amana ta shi ta burge shi sai bibiya ya ga wani wane ne wannan sai gane ashe wannan makiyayin bawa ne na wa'ansu mutane da ya bibiya sai tambaya ya samu aka sai da mishi da farko sannan ya bibiya wannan dabbobin su aka sai da masu aka sai da masu na abdullahi bin umar wannan dabbobin baki da rizalin umar sai ya ɗauki dabbobin nan wannan bawan wanda ke shine makiyayin nan ya danta shi da farko yanzu ka ɗane ce ba bawa ba bancin wannan kuma yace wannan dabbobin baki ɗaya na baka su kai saboda daɗin da na ji na riƙon amana da kai kaga wannan bawan Allah amana ce ya kiyaye gashi irin sakamakon da Allah ya yi tun nan duniya kamun a je lahira kuma wannan sakamako ne irin wanda yake na abokin halitta dan na abdullahi bin umar radiyallahu anhu yaji dadi amma ga irin kyautar da ne to me kake tsammani ga kyautar da Allah zai yi tabaraka ta'ala shi da kansa to irin wannan yana cikin abubuwan da ya kamata mu duka duba muna kiyayewa duk wasu amanoni wanda suke a gare mu baki daya Allah ya taimake mu ya ba mu ikon kiyaye amana da bayar da amana irin yanda Allah yake so ya ba ta ɓata lokaci ba wannan muna cikin kwanuka waɗanda nan da 'yan kwanuka kaɗan za a yi layya to abin da ya kamata daman mu karanta kenan cikin ɗan lokacin da yake gabanmu ita layya suna ce mai ƙarfi suna ce mai ƙarfi tana da lada mai girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa a ranar layya babu wani aiki wanda mutum zai wanda Allah ya fi so kamar zub da shi na layyan duk aikin da zaka yi duk abin da zaka yi babu abin da zai kai wannan saboda haka duk wanda ke da iko duk wanda ke da dama na layya in bai yi ba an karanta mai wannan bai kyautata ba kansa ba ya sanya wani babban alheri ya bar kuma yana cikin abubuwan da malama suka ce da hikima ta daya suna cewa zikira ibrahim alayhi salam wa sauti atan lin nasi yawm al-eid suna cikin hikimomin da malama suke zanawa akwai abin da ya sanya ake layya akwai dan a tuna da annabin Allah Ibrahim Khalilullah badadin Allah alaihi salam shi ko bayan Allah in aka ce an ka tuna bawan Allah bawa na Allah zai ka tuna wani aiki ne wanda yi na Allah wanda shi ko wannan abun ka saurare shi ma ka saurari abun ma kawai ina cikin abubuwan da suke karbuwar zuciya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce manzo Allah ka zalika naqulu alayka minan ba'i rusuli ma nusadditu bi fuadak hakan nan muke kissanta maka muke labarta maka labarai na annaba dan mu karbawa zuciyarka ba da nusadditu bi fuadak abin za mu karbawa zuciyarka da shi wannan abin labarin da muke baka to balle cikin annabawa ma mafi girma daga cikin su wanda da ka zana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan azumi zaka zana Ibrahim al-Khalil menene abin tunawa shi bayan ya yi girma ya bai wa shekara ya ba shekara ɗari baya Allah bai ba shi aihuwa ba ba suna ce ya kai shekara ɗari da ishirin sai Allah ya ba shi aihuwa ya samu ɗa ɗan nan kamar da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce falamma baraja ma'a wasaya qala ya bunayya inni a'lamu fil manami anni a'budu fanzur ma za tara qala ya bunayya fa'al ma tumut فتجرني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت رؤيا إنا كذلك نجزي المسلمين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين هكذا كرشان labarin kisan nan ta annabi Ibrahim alaihi salam wanda Allah tabaraka wa ta'ala mana sai da dan nan ya kai inda zai rika kama mashi ya kai inda zai kama mashi wani abun aiki su yi aiki da shi ya kai inda yake yake kaunan shi sosai sosai sai Allah ya jarrabe shi amma shi jarrabawa ta Allah daman Allah ya sani ana jarrabawa ne dan a sanar da mu bayan shi Allah ya sanar da mu da dai in Allah ya ce maka ya zaɓi wannan shine badaɗin shi a baka san iya yanda zaka in aka ce ma zai iya wannan zai iya yanka dan shi saboda Allah zai iya yanka saboda dan shi saboda Allah sai kai wa sai kace ya taya zai to Allah dan ya nuna mana yanda yake ga san Allah sai sai Allah ya bashi umarni da yanka wannan dan shi to shine a wannan ce insha Allah Allah ya nuna mana sai zuwa za mu ci gaba أن لا مجال يدري سكنة طلبت من عشرة وعشرة أنا الحمد لله رب العالمين